أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙarin godiya jinjina sun tabbata ga Allah mahalicci mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne da rahamansa mukan samu mu zauna a wannan guri domin karuwa da abinda Allah ya saukar da shi na ilimi da izinin Allah za mu ci gaba da karatun balaga kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro kuma muna nan ne a cikin atharu ilmul bayani fi tadiyatul ma'ana na'am fi tadiyatul ma'ani na'am wato tasiri na ilmul ilmul bayan fi tadiyatul ma'ani wajen bada ma'ana ilmul bayan ilimi ne wanda in ban manta ba yana kunshi da tashbihi isti'ara kinaya da majaz majazul musul da akali to tasirin da yake da shi ko amfanin da yake da shi wajen fa'idantar da ma'anona tasirin da yake da shi na balaga a cikin magana to shine muke gani yanzu kuma za mu tashi ne inda mun ji cewa za a iya ba da magana da ta hanyar tashbihi ko kuma za a iya maka magana haka nan kai tsaye ba tare da an maka tashbihi ko istiyara ba da kuma iya ka maka bayanin abin da ake son a kama maka ta hanyar tashbihi ko kuma ta hanyar istiyara ko kuma ta hanyar majaz ko kuma ta hanyar kinaya duka dai usluboba ne hanyoyi ne waɗanda ake isar da sako to malam ya ci gaba da cewa wa man qasadal bahar aw yaqulu ko kuma kaga mai waka ya ce maka ko mai magana ya ce maka wa man qasadal bahara na'am to wa aqbala ko wa aqbala yamshi fil bisati famadara ila al bahr yas'a am ila al badri yartaka yartaki wa aka bada sannan kuma sai gashi ya gabato yamshi yana tafiya shi mamdoh nasa filbisadi akan shimfiɗa fama da rawai bai ma iya sanin ba ilal bahari yamshi a yamshi ilal bahari washin ya tinkari teku ne am yas'a am yas'a ilal badari ilal badr yas'a shin yana tafiya ne zuwa teku am yartaqi ilal bad ilal badri ko ko a'a yana hawa ne zuwa ga wata yasifu halar rasulur rum shine ki malai ci gaba da cewa yasifu halar rasulur rum shi mai waka anan yasifu yana siffanta mani ne halar rasulur rum halin manzan rumu wani manzan sarkin rum dakhilin ala saifin dola lokacin da ya tinkaro saifin dola shi rasulun rum ya tinkaro saifin dola to wasu ya rasa gane wai yana tinkaran teku ne koko ya tinkari abin da ne sari abin da ne wata ne saifin dola shine tekun baharu ko kuma badru fayanza'u fi wasfil mamdu sai ya kwararo wajen siffanta maka ko kuma ya fisgantu ya ci gaba zarci wajen siffanta maka wanda yake yabo bil karmi da karamci ila listiyara at-tasrihiyya ta hanyar istiyara tasrihiyya ga mashabbahu bihi nan qarara wal istiyara kama alimta to ita istiyara kamar yadda ka sani mabniya ala tanassu tashbih ana gina ta ne ta hanyar manta tashbih ba amma ba ma tunanin wani tashbihi kai tsaye kawai za a kawo maka kalma a nufinci wani abu wal mubalaga da kaiwa matuka fi ha azam mafi girma a cikinta wa atharu hafin nufusi da kuma irin tasirinta a cikin zukata ablagu wanda yake shine mafi kaiwa mutuka am yaqulu ko kuma ga mawaki ya ce maka da'autu nadahu da'auhu nadahu da'watan fa ajabani wa 'allamani ihsanuhu kaifa amuluhu da'autu nadahu na kira kyautansa watan kyautan wanda yake yabo saboda ba da ba shi kyauta da yake yanzu ya kira kyautan da watan kira ɗaya kawai fa ajaba ni nan take sai kyautan ya amsa min ya zo mini wa allamani ihsanuhu sai kuma ya karantar da ni ihsanin shi mamduh wanda nake yabo kai fa amuluhu ya ta yanda zan zan yi guri zan gorace shi ma'ana zan yi fatan kyakkyawan kyaututtuka da gare shi fayushabbihu nada mamduhihi anan yana siffanta irin kyautan wanda yake yabo ne wa ihsanihi da kyakkyawansa bi insanin nan ya siffanta maka ne da wani mutum sun ya hazifin mushabbahi sai ya share mushabbahu bihi wayar muzu ilaihi bi shay'in min lawazimihi amma sai ishara da wani abu daga cikin ababen da suke lazimtarsa watan ma'ana bai kawo shi ba sai kawo kyauta wanda yake kyauta din lazim ne daga cikin lawazim lawazimin sifa na shi mubdih din aw yaqulu ko kuma wa hadha darbun akhar wannan ma wani nau'i ne min durubil mubalaga daga cikin hanyoyi ko nau'o'i na mubalaga Allah ta ci sako isti'ara li ajliha wanda yake akan kawo isti'ara dalilin ta eh aw yaqulu ko kuma kaji ya ce maka wa man qasada al bahra istaqalla sawaqiya wa man qasad al-bahr duk wanda ya nufi ya nufi teku ya tinkari teku istaqalla sawaqiya to yan ababan da suke bada ruwa da sauransu ya zai zai bukace su zai wadace ne gaban sa ai kun gane ko ka tinkari teku ashe duk wani mai bada kyauta ma ba za ka yi shi kalle shi ba ga wani su masu bada yan naira goma goma ga masu bada naira ishirin ishirin ga masu bada kyautan naira talatin talatin ɗari ɗari naira naira dubu ɗaiɗai sai ka tinkari wanda yake bada dala a trillion ina za ka kallo da nan haka ba zai yi ba ba zai yi ba shi ne ke cewa wa man kasar bahara duk wanda ya nufi teku istakallar sawaƙiya zai wadatu gabarin mene gabarin ababe wanda suke shayarwa ababen da ake samun ruwa ta hanyoyinsu a sawagi ya jami'in saƙiya abinda ke bada ruwa fayurisulul ibara nan take sai ya jeho maka ibara din ka annaha mathal kaman tana matsayin karin magana ne wa yusawwiru laka anna man qasada mawduhahu kuma yana sufanto maka cewa duk wanda ya nifanci abinda yake yabo istagna amman huwa dunuhu zai wadatu ne ga wanda bai kai shi daraja ba a to ga shugaban ga kansila ya zo a za a rufin masa ko ana neman kudi can sai ga gwamna ya zo sai ga dan majalisa ya zo za a rufa ana neman kudi ana wannan sai ga dan majalisa ya zo na jiha can sai ga dan majalisin tarayya ya zo na dattijai ana wannan kuma sai ga irin su gwamna ko kuma shugaban shugaban kamfanin fetur na duniya gaba gidi sai ga shatin karo ina za a kwanda wannan can ai za a tunkare shi ne kawai shi bigi sai bigi na'am
yana ganin kan wasa ya ce da mutum yake kowa ya ce da wancan na saman shi kai wallahi an bar shi sai aminta da za manta da shi kawai yi sosai kuma kuma ya koma kan wancan babban to haka yake abin ya zama karan kaman karin magana sosai kuwa kai ana ana na ana na me za a ce koyi me za a ce ana ta bijimin sa ne wake ta dan akuya kun gani a wannan wurin wurin wahala kenan wurin wahala kenan in wahala ce wahala ba in duka ya duka na ka ake in duka ya yawa na ka ake karewa to shi ko wannan ana nufin ne ga masu arziki ga masu kananan arziki sai mu wanda suka fi su, sai wanda suka fi su, sai wanda sai ga uga kwata kwata ya zo ai duk waɗannan za a watsi da su ne sai a je na saman kawai gaba ki da to shine ma'ana na'am ina ne fa yursulul ibara ka annaha mathalun anan sai je maka jumlar kai ka ce karin magana ne wa yusawwiru laka sannan kuma ya ƙara ya sunto maka da cewa annaman ƙasa da mumduhahu lallai duk wanda ya nufanci wanda yake yabo istagana an man dunahu zai wadatu ga barin wanda bai kai shi daraja da matsayi ba kama anna qasidul bahari kaman yadda yake duk wanda ya nufanci teku la ya atilil jadawili ba zai waiwayi ba zai taba zuwa domin rafuffuka ba la ya abahu afwan la ya abahu lil jadawili ba zai taba waiwayawa ya kalli rafuffuka ba fa yudika isti'ara tamthiliya nan sai ka maka wata irin irin isti'ara tamthiliya kai ne zaka suranto ga mutane gashi sun kwarara zuwa ga waɗansu masu arziki sai ga wanda ya fi su ya zo sai aka bar waɗannan ƙanana sai aka kwarara zuwa wancan laharau a wanda yake da ƙaye a cikin zuciya wa fiha jamal kuma sun cikin sa akwai kyau wa hiya fawqa zalika tuhmalu burhanan to ita bisa ga ma haka za a iya daukan ta matsayin wani wata wata garkuwa ce ala siki da sirki da awahu bisa ga gaskiyar da wanda yake yi wa tu'ayyidul hal allati yad'iha sannan kuma sai a karfafa halin da yake ikirari na cewa darajar wanda yake yabo yafi duk wanda yake kasan shi aw yaqulu ko kuma kaji ya ce maka fama zilta tutbi'u ma tuli yadan bi yadin haka ne fama zilta baka gushe ba tutba'u ana bibiyanka ana bibiyan matula matuli irin abin da kake jibantarwa wato irin abin da kake bada shi na sadaka ko kyaututtuka yadan bi yadin ni'ima bayan ni'ima hatta zanantu har sai da nazarci cewa hayati min ayadika alifil itlaq kai rayuwa ta ma na daga cikin rayuwarka a rayuwa ta ma tana daga daga hannunka take saboda yawan kyauta kyauta daidai ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan kiwa fa ya dilu an tashbih nan sai bauɗe ga barin yin tashbih wal isti'ara da isti'ara ila majazin musal zuwa ga majazin musal wa yutliqu kalima yad nan kuma sai ya amfani da kalmar yad wa yuridu biha an ni'ima yana nufin ni'ima ce li anna al yad alatu ni'am saboda hannu ai ala ce ana amfani da ita ne domin mai domin ba da kyauta wa sababu ha ita ce kuma sababin kyautar ita hannu aw yaqulu ko kuma ga ce a ada muka ayyami li nadratiha waqtas haka ne ko waqtas sujuduka min faqri wa isari a ada muka ayyami kai gaskiya waɗannan kwanaki naka sun mai da kwanaki na li nadratiha ai ila nadratiha zuwa ga ni'imarta saboda kyauta da yake basu ba yanzu na wayi gari cikin kwanakin nan na a cikin watan dawamammiyar ni'ima wacce take yi tayar wato har gashi ta sa kwanaki na ma sun koma kamar kwanakin da nake cikin halin wadata da ni'ima waktarsa juduka sannan kuma baiwanka ya ɗarso min fakari ya ɗarso daga talauci na wa isari da kuma wahala da nake ciki na rashin wadata fayusnidul fi'il ilal yaumi sai jingina fi'ilin zuwa ga yini ko kaga majazul akali kenan kaga ce a ada yaumuka ayadi ayyami linadartiha yaumuka a ada yaumuka kaga yaumu shine fa'il ko sai jingina maida kwanakinsa cikin ni'ima zuwa ga mene zuwa kwanakin wanda ke yabo din fa yusnidul fi'il sai jingina fi'ili ila al-yawm zuwa ga yini na wanda yake yabo wa ila al-judi da kuma baiwa ila tariq ila tariqatil majaz al-akli zuwa ga hanyar majaz al-akli aw yaqulu ko kuma ga ce kaga ce fama jaza hujudun wala wala hallun dunahu haka ne walakin yasirul judi haythu yasiru kina kenan kuma ja za ku judun babu wata baiwa da kyauta da ta saka masa wala hallun dunahu hakanan babu wani wata sauka koma bayansa walakin yasirul judu sai dai kuma duk inda ya tinkara kyauta ce take tafiya haifu yasiru duk inda ya tinkara kyauta ce take tafiya ka gani fayati bi kinaya an nisbatul karami ilaihi sai kawo maka da kinaya ta hanyar danganta baiwa zuwa gare shi kyauta kenan bidiyaya annal juda tare da ikirarin cewa ita bai kanta baiwan ishi bai kan shi baiwan yasiru ma'ahu da'iman yana tafiya ne tare da shi ko da lokaci li'annahu badalun haka ne ko li'annahu badala an yahkima bi annahu karimun wai maimakon yi hukunci da cewa shi karim ne wata ya siffanta shi da cewa shi karim ne ko kuma ya isti'ara ce shi baiwan ne ma kai tsaye idda'a annal karma yasiru ma'ahu sai ya ikirarin cewa ai karamcin ne ma ke tafiya tare da shi duk inda ka ganshi kaga kyauta aina ma sa'ar duk inda ya tafi wala yadhil kinaya min al balaga lalle wata nan kinaya tana da wani nau'i na balaga wa ta'thiri fi nufus fi nafsi da kuma tasiri a cikin zuciya wa husn taswiril ma'ana da kuma kyakkyawan suranto ma'ana wa fawqa ma yajidhu sami sannan kuma bisa ga ma abinda mai saurado zai iya ji fi gairiha daga waninta min ba'd durubil kalam daga cikin nau'o'in magana fa anta tara anna min al mustata kai ka gani kana ganin cewa lalle yana daga cikin abin da za a iya at ta'biru an wasfi insanin bil karami zai iya yiwa a siffanta mutum da karamci kyauta bi arba ashara usluban usluban da uslubi guda goma sha hudu kullun lahu jamalun kowanne uslubi yana da kyau wa husnuhu yana da kyansa da kayansa wa bara'atu da kayatarwansa walau na sha'u la ataina bi asaliba kathira kai an gajinta maka da mun zuba da mun zo maka da wadansu usluboba masu yawa ukura da ban fi hadal ma'ana a cikin wannan ma'ana din fa inna li shu'ara'i wa rijalil adabi iftinanan saboda mawaka da kuma mazaje na adabi wato wanda suka kware a fage na adab suna da wani irin iftinanan suna da wata irin fannona watan kwarewa cikin fannantuwa wa taulidan da kuma samarwa lil asalibi da usluboba da ban za su isa maka da usluboba da ban kuma sun kware a wajen fannin balaga da fasaha da hikima wal ma'ani da ima'anuna da ilimin ma'ani wal ma'ani la yakabu yantahi ila haddin da ma'anona waɗanda ba su iya karewa zuwa ga wani irin wani haddi walau aradna an walau aradna da mun so la'auradna laka ma yuqalu min al-asalibil mutalifa kai da mun kawo maka irin abin da ake faɗa na usluboba daban-daban wanda suka sassaba mu juna almanahi min al-asalibil mutalifatil manahi da mun so da mun kawo maka usluboba wanda suka sassaba wajen bangare bangarora fi sifatin ukura ga wasu sifofi daban ka shaja'a kaman abin jarunta wal iba da kuma ki wal hazmi da aniya mai kyau wa gairi hada makamancin su walakin lam naqsir illa al itala sai dai ba muna son mu tsawaita maka bane wana atakidu annaka inda qira'atika shi'r al arabi kuma muna da itikadi cewa yayin da ka karanta waka na larabci wal athar al adabiyya da athar rubuce-rubuce da suka shafi ilimin adab satajidu ne suka hada zahirin da kanka zaka samu wannan bayani da muka yi qararrai ke bayyane wasatudhishu lil madal ba'id kuma sannan zaka zaka lil madal ba'id alladhi wasala ilayhi al aql al insani fi taswiri zaka kayatu da wani fage mai nisa alladhi wasala ilayhi al aql al insani wanda zuciyar mutum ko kuma hankalin mutum ya isa zuwa gare shi fi taswiril balagi wajen iya suranto wata fa'ida ta balaga wal ibda da kuma kayatarwa fi saugil asalibi wajen iya kawo usluboba daban-daban usluboba na magana cikin surori daban-daban cikin suran tashbihi cikin suran isti'ara cikin suran majaz cikin suran gadi sanan daban-daban hadhihi al-asalib al-muktalifa kaga wadannan usluboba da suka saba allati yu'adda biha al-ma'anil ma'anal wahid wace akan kawo ma'ana guda ɗaya ta hanyoyin su fi mawdu'i bahth ilmi al-bayan hiya mawdu'i bahth ilmi al-bayan wannan shine fage ko kuma batu na ilmul bayani watan shine abin da ilmul bayani ke bayani akai ko kuma ya himmanta akai wala wala azunnu tafhamu an alqudrata ala sauyi hadhihi alasalib albadi'a wala azunnu ban zaton cewan tafhamu zaka fahimci cewar an alqudrata iko da mutum ke da shi ala sauyi hadhihi alasalib albadi'a wajen kawo waɗannan usluboba masu ƙayatarwa muƙifa ala ilmul bayan kawai sun takaici ne sun tsaya ne akan ilmul bayan a sun wuce nan da annal liftinan saboda fannantuwa kaiwa matuƙa wajen fannantuwa gogewa wajen fannona daban-daban a irin wannan fanni na adab fi ta'biri wajen kawo uslubin magana la yatawqafu ala darsi qawaidil balaga ba kawai ya tsaya ga ilimin balaga bane kawai wa inna ma yusbihul mar katiban mujidan mutum zai wayi gari ne ya ga ya zamo ƙwararren marubuci au sha'iran mudi'an ko kuma ƙwararren mawaƙi au khatiban musanin ko kuma mai yin huduba wanda ke dai idan ya huduban nan sai ta yi tasiri ga zukatan masu sauraro bi kasaratul gira'a za ka samu haka ne ta hanyar yawan karance karance fi kutubul adab a cikin littattafan adab wa hirzi atharil arab da haddace waƙoƙi karin magana da usluboba na adabi da aka samu daga larabawa kai ta haddace su kawai kana abin nan wa bi naqdi shi'ir da kuma yin da kuma kokarin warware waka na larabci ka iya gano abin nan weaknesses da success cikinsu nan an yi daidai nan ba a yi daidai ba wani irin abu ne ke kunshi da wannan na ƙayatarwa duka wata fahimuhi da kuma fahimtarsa wadda rasatin nasar fanni da kuma koyan ilimin nasar wanda yake ya shafi wannan fanni na balaga adabi wata zawuku a sarari da kuma ƙoƙarin ɗanɗanar a sirrorinsa bi haza tursahu fihi malakatun da wannan ne za a dasa ko a tabbatar da wata authority iko dama ta dafa'uhu dafa'an wanda za ta tunkuda mutum tunkuda ilil ihsani zuwa ga kyautatawa al ijada da kuma kyautata abu kyautatawa wajen magana da kuma kwarewa wala budda an yu'adida an yu'adada hadhihi al malaka ko kuma an yu'adida hadhihi al malaka tab'un salimun dole ne kuma wani kubataccen ɗabi'a ya ƙarfafa wannan authority da Allah zai baka wa fitara da kuma ƙwaƙwalwa hassasa mai yawan fahimta ko saurin fahimta ko kaifin fahimta da kunu mu'ina da hadil malaka ita ma za ta zanto mai taimakawa wajen samun wannan authority dama ƙwarewa ɗin wa zahira laha kuma mai agaji gare ta walakin walakin na sai dai mu ba da kulli haza bayan dukkan wannan la nastati'u an najhada fa'ida ilmi bayan ba zai yiwu mu musa fa'idar ilimin bayani mu ce ba shi da wata fa'ida ba wal ilman bi qawaninihi da kuma runguman ƙa'idodinsa hannu biyu ko kuma yawan shi shiga cikin abin nan ƙa'idodinsa don fahimta fa innahu bima yufassilu min al-furuq bayna al-asalibi mizanun sahihun saboda shi wani irin mizani ne ingantacce da irin abin da yake rarrabewa na bambance-bambance da ke tsakankanin usluboba na magana lita'arrufa anwa'iha litu'rafa litu'rafa anwa'iha anwa'uha domin a fahimci nau'o'inta wa dirasa adabiyatul albiyal fahs da kuma dirasa na larabci na adabi lil fahs domin bincike an kulli uslubin ga kowane uslubi wa tabayyinin sirrin balaga fihi da kuma ƙoƙarin fahimtar sirrin balaga da ke cikin ainihin magana na larabawa insha Allah sun ta'ala zamu dakata anan abinda Allah ya bamu iko muke didi Allah shi bamu ladan sun ne kuskure Allah ya fahimta ne kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik